رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لهدي إلى زواج الربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun kai ƙarshen sura suratul zumar sura ta talatin da tara yau za mu tashi farkon sura ta arba'in suratul ghafir wadda ita ce sura ta wato arba'in ka faro irge daga sama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya aga zamani tallafa nan mana wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu yi kon aiki da abin da zamu ci bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
kamar yadda muka faɗa wannan sura sura ce malamai suka ce sura a sunanta suratul ghafir sannan kuma ana ba ta wani sunan bayan suratul gajir ana iya kiranta da suna suratul mu'min suna na biyu kenan suratul gajir ya samu wato sunan ne daga farkon sura aya ta uku da Allah ya ce gajir zambi wa qabil tawbi shadidil iqab saboda haka ana kiranta da wannan sannan suratul mu'min kuma ta samu wannan sunan ne da wata aya ji ma a ciki wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataktuluna rajulan wannan ayar wato dan aka sami sunan ta na biyu na uku kuma ana kiran da suna suratu bisaul da Allah madaukakin sarki yace gafir zambi wa qabil tawbi kadidil iqabi bisaul saboda haka wayannan sunayen guda uku da ana gayawa wannan sura mai albarka suratu gafir sannan kuma an saukar da ita a makka gaba ɗaya zancen ittifaki malamai suke kamar yadda addari wa tanwir na ibnu ashur shi ma ya kawo duk da ya kawo maganganun wasu malaman cewa akwai ra'ayin alhassan al-basri da yake ganin akwai aya guda ɗaya da take madaniya za mu zo kanta a ciki wanda kuma akwai ra'ayin abul aliya al-rayahi shi ma yana ganin akwai aya guda ɗaya wadda take madaniya amma zance mafi inganci kamar yadda malaman suka tabbatar sura ce makkiya in muka ce makkiya sura da aka dauka annabi alaihi salatu wassalam na rayuwa a cikin makka ko da ya je madina ayat ta dauka to ana kiranta da makkiya sannan kuma ko da ba a makka da madina ayat ta dauka ba misali za a kira ta makkiya domin lokacin yana raye a makka sannan kuma ita ce sura ta 60 a jerin saukar surori wanda ya sauka bayan suratul zumar da muka gama kafin suratul fussilat da za a shiga ita ne saukin rikewa kenan a tsakankanin da take a nan gurin take ba da cancanci kawai kirga kirga ita ce ta arba'in amma zumar daga zumar sai ita a sauka daga kuma wato ita ce fussilat a sauka kaga a jere suke su babu zancen abin nan sannan ita ce sura a cikin surori al-awalin guda bakwai da ake da shi take ta farkon sauka a guda bakwan nan yanzu kaga za mu tafi ai hamim hamim a jiri za mu dai hammu dai kan ta karfi to ita ce ta farko a jiri wanda mun muka fara tafiya za mu ji wata ta saba ba wai da ka gansu guda bakwan nan a jira ka suke ba wata ta yi akwai ta kadim da ta ajira a cikin amma ita ce ta farko a cikin guda bakwai shi za su kira ta shugabannin wato shugabar awami duk hali halin din da ta sauka ita ce shugabansu ita suratu Ghafir suratul mu'min suratul fitr sannan kuma tana da ayoyi guda 85 amma a lissafin mutanen sha da Kufa sannan tana da ayoyi 84 a lissafin mutanen Makka da Madina sannan tana da ayoyi 82 a lissafin mutanen Basra sannan jigonta a dunkule tana bayani ne akan gogormaya tsakanin ƙarya da gaskiya dan za mu je da za a yi wato gumuzu tsakanin Fir'auna da mu'minai tsakanin Annabi Musa da Fir'auna da sauran to wannan shi ne sai Allah madaukakin sarki bayan bismillah yake amin wannan dinka da mun wuce Allah wa alamu bi muradi bi zalik Allah madaukakin sarki shi ya san me ake nufi da wato wannan kalma yana cikin huruful muqaddaa cewa ma'ana ta farko kenan ta fi kwari ma'ana ta biyu shine da adami da larabawan wato mushrikan maka ce kalubalen da annabi an ba su misali ne daga cikin huruful mabani cewa daga alifun ne zuwa yawo wannan annabin ya zo da shi yake gaya muku abin da zai faɗa kuma ku ɗauka misali daga cikin araban da ya ɗauko akwai ha akwai ni kuma ku isa ku ɗauko ku zo ku ku dawo na ku Qur'ani shine ma'ana ta biyu wayannan ma'anonin abanonin da ake bayarwa sun fi kowanne kwani da farko kace Allahu a'lamu bi muradihi dalik duk qurubul muqatta muqatta ko kuma kace a'a misali aka ba su daga cikin daga A zuwa Z kai ma kai turancin nan kai daga nan ana aka dauko to kamar haka ne cewa daga abatada ne kai ma da a da ba aka dauka kai ma kai zaka yi hausar nan shi ke na abin da ake yi ya Allah yake tanzilul kitab Allah shine wanda ya saukar da littafi minallahi daga ubangiji al-aziz wanda ya fi ƙarfin kowa mabuwayi al'alimu kuma masani ka duba da mai ciki mun sha faɗa cewa Allahu sayyidul asma duk inda ka ji an jero suna Allah to za ga Allahu ne a farko Allahu ne a farko shi ne sunan da Allah ya kalubalen da cewa ba wanda ya san san suna irin Allahu amma zai iya ɗaukan wani da wani ya sa رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبد لعبادته هل تعلم له sabiya ka ta waje mai suna Allah tun da kake babu mun ja ba da wannan misalin wasu garuruwan za ka gani an za Abdul Rahman sun cire Abdul din suna kira mutum da Rahman amma ba ka taba jin Abdullahi ya ce ma Allah ba tun da kake al ta'lamu lahu sabiya to shine sayyidul asma sannan mun ce duk inda aka jero sunaye wanda yana da kyau mutum ya rika rikewa domin zai mata wajen addu'o'i duk inda Allah ya jero sunayensa to za ga Allah ne a farko هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هذا هو الله يبارك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات بكع zaka inda ya fara jero sunaye za ka Allahu ne a farko shi za ka ce idan ba za ka iya abulayin sunan Allah ba a inda ya kamata to sai ka dauki sunan Allah shi kadai ka yaro ko Allah ne yau idan ba ba ka da goje wanda zaka iya daukowa kace ya ubangiji idan sunan ka al-alim ka ba ni ilimi to dauki Allah ka amfani domin shi sayyidul asma'i amma an ka goje daukan su daban-daban ko ne ka saki a guri shi ya fi dacewa to shi ne Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ne zabir zambina wane muke Allah madaukakin sarki ya ce gafir zambi Allah madaukakin kawo shi da ismul fa'il cewa kamar yana dawwama a dawwame yake wajen gafarta zunubai shine gafirin gari cewa dabi'ar sunnar Allah ce gurin gabar da zunubai kullum shine gafirin gari ne gabar da zunubai wa qabilul tawbi sannan mai karbar tuba ne sai ce shadidul iqab amma ba mai tsananin hukuma ne sai kara mana da cewa kuma tawbi ba abokin ni'ima ko baiwa ko wadada ko gafara sai ce la ilaha illa hu ba wanda ya cancanta abota wa sunni ilayhi al-masir gare shi makoma take ku dawo kan wannan kalma yace kafir zambi wa kafir tawb ma ne yace ai yakiru ma salafa min al-zamb yana gafarta abin da ya jide na zunubi wa yaqbalu tawbata bil mustaqbal liman taba ilayhi sannan yana karɓar tuban abin da ba a yi ba ma ga wanda ya tuba ba kai laifin ba kuma nan gaba kai sannan ka tuba Allah ya karɓa wa qada ilayhi kuma ya kankan da kai zuwa gare shi dalilul iqab kuma yace ai liman tamarada wadaga ga wanda ya taurin kai ya wuce gora da iri Allah kuma dalilul iqab wa akhar al hayat ad dunya da ne za ku rayuwa duniya akan da lahira wa ajal awamirillah yayi girman kai kamar umarnin Allah wa baga yayi zalunci wa hadi ka kauli ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a suratul hijr nabi ibadi abi ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim cewa ka bawa bayi na labari da Allah anni ana al-ghafurur rahim ni ne gafara ne al-rahim kuma mai jin kai wa anna azabi amma ba azaba da huwa al-azabul alim ita ce azaba mai radadi kaga ya gwama bainal khawfi wal raja' sai yake kuma yuqallidu ha bainal wasfayn kathiran fi mawadi'in muta'addida Allah yana gwaba wa'annan abubuwa guda biyu tsakanin gafara da rama da da azaba a gurare masu yawa biyan kana abu bainal raja'i wal khawf dan ba ya zama wato tsakanin fugabukin tsuntsu tsakanin kauna da kuma tsoro domin annabawa gaba ɗayan sa aka ce idan ku kanu tari'una bil khairati wa yad'una la ragaban wa rahaba wa kanu lana kafirin kullun annabawa cikin tsoro suke kuma da kauna haka ake so bawa ya zama la ta'dunu rawhi wa la ya'tuna al-kafara wa la ta'milu min makrihi wal amiluna al-fajara ma baina khawfin wa raja takunu nafsin barara haka imamu shafi'i yake faɗa cewa dole bawa ya zama haka tsakanin fuka bujin sun ko kafa sun kaba ɗaya tana wato kauna ɗaya kuma tana jin tsoro sai ma da ya ci gaba da gaya mana cewa to da ya kawo wannan kalmar yace a min liyam kala abdu bayna rajali wal qawl fi tawli kulli aslada abaka yani as-sa'd wal ghina wadada da yalwa ta ji kira fi tawli wa man lam yastati' minkum qawlan an yanki al muhsanati wa mimma malakat aymanukum kaga wa man lam yastati' minkum qawlan ay sa'adal wa ghina kenan wanda ba shi da iko wani da wadada daga cikin ku bai da yalwa na auren ya to zai auri baiwa shine kamar yadda Allah ya faɗa a suratu suratul nisa qala ibnu min al-asab yani al-khairu wa al-khairu kathir bi qawli ana nufin al-khairu da yawa al-khairu kathir kuma al-khairu a larabci ya mun san me ake nufi wadata wa inna hu li hubbil khairi najdi in taraka khairan lil wasiyati bil walidayni to da haka duk al-khairu ana nufin wato wadata ikrima yace bil manni shine fitar ma abokin baiwa imamu kadada kuma yace bil ni'ami wal fawabin ma abokin ni'imomi da wato falala wal ma'ana annahu al mutafaddilu ala ibadi abun nabi Allah shi yake bibi da bayinsa wani ya bashi kudi wani ya hana idan ya hana ka kudin kuma sai ka tuna cewa lokacin da ya raba rashin lafiya bai baka ba duk da bai baka kudi ba amma ya raba rashin lafiya kuma bai baka ba me yasa muka yi complain akan wannan ba sai ka ji Aminu Kano kaga mutane nawa wani ya sati ku a kwanci wani biyar kai amma ku ka kace yanzu ba baka kuɗi ba to da aka rasa aka rasa aka rasa rashin lafiya ai ba baka ba ya kamata kai wannan bangaren kuma ka gode wa Allah a ga limomin da yawa kenan an bayyana da kyau ko to wannan shine abin da malai yake gaya mana anan yake cewa wato wala da hali da kuma limomi allati la yuqina al-qiyamu bi shukri wahidatin minha wanda mutum bai wato bai da ikon da zai iya godiya ya biya godiyar akan ni'ima ɗaya da Allah ya masa ni'imomin da Allah ya ba guda ɗaya can ba ka da damar da za ka iya godewa ka ce ka biya kawai ta lafiyar nan ka ɗauka ba ka da kokobo ya ba ka lafiya akwai wanda ga kuɗin Allah ya bashi amma bai da lafiya kullum sai ya ja magani na naira dubu kaza kullum wani iko na Allah idan ba ka ka duba ka gani mafi yawanci wanda Allah ya dora wa hidayar da dialysis ba ce duka ba wanda za su je a cikin dialysis sai ga mafi yawanci suna da hali da wahala Allah ya ba wanda baya iya cin abinci kwata kwata in ko ya fara wannan cutar za ka ba zai jima ba zai mutu ba zai jima ba to duka ba jawara kai da Allah ba ba wani a'a yana sane ya dora ma dan ya jarrabe ka kawai ya kamata kullum mu zama masu godiya ga Allah madaukakin sarki ne shi ne yake cewa malai ya ci gaba da gaya mana cewa to wannan shi ake nufi allati la yusunan qiyam wa in ja'udu ni'matan la ilaha illa huwa in kan yi zikka ba nimomin da Allah ya ba ba za ka iya kididdige su ba za ka ce ke yanzu ka tsaya ka ce kawai da Allah nimomi nawa Allah ya ba ba za ka iya kididdige su ba sai dai ka faɗi iya abu da za ka iya faɗa kawai sai Allah ya ce la ilaha illa huwa ai la nazira lahu fi jami'i sifati Allah bai da fatan kafi bai kama da shi a cikin dukkan sifofin sa wala ilaha ghairu ba wani ya cancanta abin da an baki ba wala rabbu siwa kuma ba wanda yake rabbu bai halitta an ba Allah ba ilayhi al-masir makoma gaba ɗaya gare shi take ai al-masir wal ma'ad makoma bai daji kullu amilin bi amali zai saka kowanne ma'aikaci da aikin sa wa huwa sari'ul hisab lalle Allah madaukakin sarki ne wato bai gaggawar hisabi ne game da yaba a suratul ra'd akwai wata zuba da na gani mala ya kawo yace wata rana da rajulun ila umar bin khattab wata rana wani mutum ya zo gurin sai da umar bin khattab fa kala ya amirul mu'minin yace ya kai amirul mu'minin ya ji gaban mu'minai inni kadaltu na yi kisan kai ba halli min tauba in na tuba Allah zai karba kawai sai ka dawo da yace ali tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim zati lil-dhanbi wa qadi tawbi shadidil 'iqab shadidil 'iqab sai da yana wa qala amal wala bi'al yace kaje ka cigaba da aiki take yake kaura daga ramar Allah kaga yana janyo hankalin da cewa yana ga yawa cewa Allah zai tafi tuban kawai abin da yake ya bayyana wannan ibnu abiyati ya rawaito wannan da ibnu jarir haka nan an yi ruwaya daga ibnu abi hatim din an yi zidi bin al-asam kale yace kana rajulun min ahli sham duba akwai wani mutum da da cikin mutanen sham mutum ne mai karfi wa kana yazidi ila umar bin al-khattab yana yawan zuwa gurin sai da umar yana yawan zuwa fa fakada umar wato umar sai wata rana sai da umar ya rasa shi sai kwana biyu bai gan shi ba fa kana sai ce babu ala fulani bin fulani me ya samu wani ne ba na ganin sa yanzu kuma gaba da ka dige da an ga ko a masallaci ne ka ga mu zuwa guri kaza to da an gaba a ganka ba za a tambaya me ya faru saboda haka yayi wannan tambayar fa qalu ya amiral mu'minin to sai yan fada wasu ka ce ya amiral mu'minin da ta ba a biya da jara ai tsaba shayin da yanzu ne ya na ji yasa baya zuwa kuma ya daina sai kuma ko ba تتابع في هذا الكلام يا جاهلي زاجي ya tuba sai koma zuwa kala sai na Umar da jin wannan ba da Umar ka ji ba wuce sai na Umar sai na saka karansa yazo da ya rubutu fa kala sai ne da jikokko ka rubuta wasiƙa zan ma kifta da keji cewa bin Umar bin Khattab ila fulan fulan bin fulan daga Umar bin dan Khattab aka yi da shi kaza daga Amirul Mu'minin ba kuma shi ne shugaba a nan lokacin sai ce ka rubuta daga Umar dan Khattab ila fulan bin fulan zuwa ga wani dan wani salamun alayka wannan ita ce sallama da ko kace assalamu alaikum ko salamun alaikum haka wato bin nakira aw bil ma'rifa salamun alaikum a qur'ani da mu assalamu alaikum ta zo a hadisi ta zo a alqur'ani saboda haka duk wanda kai dai amma salamu alaikum babu zuwa salamu alaikum hausa ce zalla akwai ta da kuɗi salamu alaikum ko assalamu alaikum shine ne ko dai bil ma'rifa ko kuma bil nakira yanzu da haka ya rubuta masa salamu alaika fa inni ahmadullah ahmadu ilayka allah alladhi la ilaha illa hu shine introduction din ina godiya zuwa gare ka ina godiya ga ubangijin da ba wanda ya tantance a bauta wa shi wanda yake gafirin zambi ka duba introduction din gafirin zambi bai gafarta zunubai wa kabilin zambi kuma mai karɓar duba da shi ya wuce ba kaga da farkon wasiƙar ya san cewa wannan wasiƙa ce ta jan hankali da kuma janyo mutum a jiki ya ɗauri kuma ma abokin ni'ima da yalwa la ilaha illa hu ba wanda ya cancanta a bauta wa shi ilayhi al-masir makoma gare shi take sun makara ne ashabi da ya ce wa wanda suke zaune da ya tambaya aka ce ai dan kwalu ne yayi yayi kawai yake da ya wuce ba zai koma ruwa da ya ce masu magana da ya ce ulallah li akhikum an yuqbila bi qalbi ku roka wa dan uwanku ku masa addu'a cewa Allah ya biyar da zuciyarsa domin zuciyar ba annan Allah take ba Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbahu ala dinik ku masa addu'a cewa Allah ya biyar zuciyarsa ta dawo ga hanyar daidai wa an yatuba Allahu ilayhi ku roƙa masa Allah ya tafi tubansa falamma balaga rajulu kitabu Umar yayi da wannan mutum ya samu wasiƙa sai da Umar da Allah ya karau wa yurabidu sai da wasiƙa ya mai da ta karanta in ya gama karanta sai kuma mai da dawo saboda dadin da kai ba idan ya gama ya kai sai kuma dawowa farko abin da malamai suke faɗa shi ne sabo tausaya maka fahimce ku ba ban sa ake yi ba duk wanda ya kauce hanya kauce sa ake yi kuma sannan idan kana da ɗa ko aboki ko wani yaro a unguwa ya lalace jimami za ka rike masa ya gane daga fuskar fuskar ka cewa baki kuke ci ba halin da kuke ci halin za a ci an bai da da ko eh halin da yake ciki ba shi ba ko da yaushe ya zo ya yi wannan duwar ya ce dama mu ba bai nake ci ba halin ka muke mun yi mun yi da kai kaza kaza kaza amma ya koma wannan halin a nuna masa ba daidai ba kuma a nuna mar a fuska amma dai da ya tuba kuma a nuna mar an fi shi san ba saboda haka sai dauki wannan kada hazzarani uqubatahu wa wa'adani wa waqadni jadid likab kada hazzarani uqubatahu wa wa'adani an yakfirani ya karanta yake to ubangiji madaukakin sarki ya ya to yayi min gargadi akan hukumarsa sannan yayi min alƙawari akan kuma rahamarsa ni ji wannan saurayi wa wa'adani an yakfirani yayi min alƙawari cewa zai gafarta min wa yaqulu ghafirin dhanbi wa qabilul tawbi jadid al-iqab daga wannan kawai sai su bai dina gaba daya cewa ashe ubangijin ma yana son su sannan mutanen nan ba shi suke ci ba halin suke ci shi ke nan daidai na wannan wato ya kawo alhaji abu nu'aym ya kawo ta falan da zan yuradidu ha ala nafsi bai kuke bai yana mai mai wannan a cikin zuciyarsa sun ba baka je baki da kuka sun ba na za'a ba a sanan na za'a sai ya shiru ya daina laifin da yake ya kyautata wato tsakaninsa da Allah falan ma balaga umar kabaru yayin da sai na umar ya ji labarin abin da yi kana da yake haka za mu suna mu yace bayan Allah haka za ku rufe wa masu sabo ba shi ne musu ba wani sai yan wani dinan ne a baridi bane an fahimta da kyau ko yawwa daga lokacin da mun ja ba da hanyoyi misali idan kana so ka iya wato ka iya iya maganin ko ka iya kira wanda yake cikin wani laifi kai ban magana in ka abun yayi wanda ya kai wannan mataki in maraya ne baban sai mutu ga kitan gaskiya ga dasa ya kamata ka bibiyo su alal akalli ka tanga daya ya kamata ka tambaya cewa wani ko yana zuwa ya akai da gaya wannan yaron baya zuwa makaranta shekarar sa bakwai bai gidan ya mutu amma baka taba tambaya ba har yake kara ijirin akai ta zo bai karatu ba ka tambaya cewa me yasa wani baya zuwa makaranta ka bibiyo wannan dabi'a an fahimta da kyau ko da ne da Allah ya ba arziki tun kafin mai gidan ya mutu kaga ba wai ko da ba iya arziki ba kaga ba aika musu da shinkafa kwano biyu ko uku idan kana da wannan kana yin wannan daga cikin haƙoƙin makwabtaka duk lokacin da wani abu ya faru kana da haƙƙi ka tura ko matan gidan ko wani daga cikin ka ce a je a tambaya me yasa ka ji kaza za ka iya zama alfa da omega amma idan gaba ɗaya ba ruwanka da harkar ai yara suka girma ba sa zuwa makaranta sun suna jifan kadangaru kadangaru da da makota suka ba da jefa musu zuwa su gida har suka girma suka kai shekara 21 ba ku komai ba to ba abin da za ka iya cewa idan ka yi wannan alal akalli ka yi iyayen ka ka sa a makaranta ka dan tallaba musu yaki to duk matakin da ka dauka ba wanda ya yi magana babu lokacin da ya zo ya tsigi in kirawo ɗan sanda kai idan iyayensa ba ta na kirki ne ka sa aka kama shi ba za su yi magana ba domin za su yi uba ne ya yi iyayensa ya gidi amma idan baya komai a kai ma ka ga akwai matsala wata bai wa Allah a cikin garin nan cikin birni aka fara surutan cewa wai tana bibiyar aiki ne tara maza kake kaza ka duka maza ka mazan irin makota abokan baban da yawa zauna irin tabarman nan a zauna a kai hira wata rana ko hakimi ne yasa aka kira ta sai kai kara an ce kina tara maza tace gaskiya ne ni za ki tara maza tace ban zan ba da amsa amma sai wanda suka ga karar sun zo yasa aka kira wasu suka zo wannan baiwa Allah ta yi confession akan matsalolin da kuka faɗa amma da yasa kike yi nace nace ranka yake ka ganna nan lokacin da bai gumbi ya rasu shekara ta kaza wayannan yaran suna ɗan kannan da biyu suna shekara kaza kace mahaifiyar mu ita take fita duk wayannan abokan mahaifin mu ga shi duk makota ne kace ita take fita ta wanke wanke tana nan ana nan ana nan in ta yi wanke wanke dan kudin da ta samu da shi take kula da mu take biya mu kudin makaranta kan ni na da ba ba a sa ba saboda babu da hali kai matakin da bayan mu da rashin lafiya ta kama ta ba ta iya fita ni na koma yin wanke wanke to wannan wanke wanke saboda kuɗin maganin ta da abincin da za mu ci baya isar mu take ta dole na koma wannan harkar da suke faɗa take wallahi ba a san raina ba saboda akwai lokacin da zai zo mahaifiya ta ta tuba saboda maganin da ya kare ba wanda ya taba babu ko min ka babu gongari daya saboda haka mai girma ran kai dade bayan gama magana ya ya juyo ya kalle shi ya ce abin da ta faɗa gaskiya ne suka yi sai lelewa a jirgin danna mu kuka ce ba musu ajar wani irin kowane irin iyaye ne saboda haka ta wannan hanyar ya zama mataki sannan kuma aka yi wanda agajin da za a yi mata aka ja kunnanta cewa kada ta kara tara maza a nan aka nema mata karamar sana'a wanda za ta iya yi kenan idan iyaye suna kula da irin wannan duk lokacin da ya zo ka yi iyayenka akan makota ana da kan ba wai zai da kuɗi ba ko da magana duk mutumin kirki ya san cewa in kana gaya ma gaskiya ya san gaskiyar ko bai ɗauka ba kirawo shi kai da shi kai masa nasiha to muka bai da wani magabaci yake faɗa cewa duk wanda kai wa nasiha a koyi to ka girmama shi girmama shi kai man man da ta ahadan sirran fa kada akramahu wa zanahu haka yake daga cikin magabata duk wanda yawa wani dan uwansa wato nasiha a koyi ka girmama shi kuma ka kawata shi amma wa wato ومن نزع أخاه ko أحدا على يد فقد فضاه وكانه duk wanda ya kira mutum kuma a gaban jama'a ya masa kerere kun ya dace sannan kuma ya nuna na shi ba nasiha sunansa ba akwai bambanci tsakanin nasiha da fabiha nasiha shi ne ka kira mutum gani fabiha kuma shi ne ka tozar daji a cikin mutane kun ya tafi saboda haka ya kamata mu lura da irin wayannan abubuwa yaro zai taso yanzu zaka danyi wayan ga guda biyar ku tafi makaranta ba ku dinka ya mutu ya bar yaro irin su ɗan shekara bakwai amma ka za ka ja naka sau suna tsalle suna bonsu ba ma kai za ka yi shi ba akwai direba shi tsalle shi shiga shi kuma ya fito waje yana wasan kasa kuma kana gani ko da ba za su shiga makaranta irin ta yayanka ba sai ka tambaya public school din nan da ake bar gayyan makaranta sai yanzu kana so in dai kana so dan ke shiga wato me yake kira ya shiga ya shiga a makarantar marjaji makaranta to ka saba farin uniform ina ga yin yaro da farin uniform yanzu na san marjaji ne ya ilimi Allah sai dai wanda Allah yake maka kawai an gama ko ba kashe ilimin ba da ka ganji ka san cewa shi kenan kai makabara hudu arba'u ka ibira ne alayhi ta koma yanzu kawai. Ito da haka ta iya tallaba masa alal akalli ya samu makarantar da zai shiga. Yanzu to kai kake tallaba ba. Cewa har ya gama ya yi ya yi primary gidansa kuma kudin da idan public school ne kudin da za a kashe ba shi da yawa. Kai za ka shige private school amma dai an ɗauke shi daga zaman banza. Amma haka ake barin yara wasu za a ga tun yana jifan a dangare zai koma jefa musu cikin gida daga nan wata nan zai iya kama katanga ba kowa kowa ya dade bai shi ya haura gidan ko ba ka bane yau da haka wayannan abubuwan rashin taimakekeniya da tallafawa juna shi ya janyo muka fada wasu matsalolin da muke kowa kawai an koma a Najeriya yanzu ba makota ba ƴan uwa ma yanzu ba a taimakon ƴan uwa na jini sai wanda Allah ya sani shi za mu girmamawa da mutuntawa ta yi karanci wani yanzu in wanda ya mutu bai zai kula da ƴaƴan bai zai wa kannan wato ƴaƴan wansa magana ba tunda uban ya mutu baban su ba uwa ɗaya uba ɗaya suke amma bai isa ba saboda wasu abubuwa da yawa da suka shigo to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa to wayannan malam imamu sai da Umar yake gaya mana cewa lallai ke baka ku rika taimaka wa yakuwan ku irin wannan dabi'ar haka za masu na haka za ku rika yi idan ra'aytum akan lakum janna jallatul fasajidu wa wasiqu yace idan kuka ga dan uwan ya zani ya kauta hanya to guda da ki hanya ba sai ku bi za a koma ana yi ba ai dan gidan wani ne a ba shi ba ku dawo da ki hanya wadu Allah da hu an yatuba alai ku roƙa man Allah ya tafi tubansa wala takunu a awalan bi shaytani alai sai na wuri yace kan kurka taimaka wa shaytan akan ɗan uwan wanda ya kauta hanya kuma anan nake so da hankali iyaye kun ga yaya masu shiru shiru bi yaron ka silent ku kula ka tafi yawa a kanka ya fi zama abokinka domin yara abokai sun fi musu illa ina gaya ma wanda ya zama ya fi kowa shi su a yaya to ka fito da shi eh ya zama abokin ka ne ai da ba ai ka ga abin da suka faɗa malaman tarbiyya tarbiyyatul aulad cewa haka yi wato ula'ibu sab'an wa kahibu sab'an adibu sab'an wala'ibu sab'an wa kahibu sab'an shekara ishirin da ɗaya na ana adolescence musamman bakwai ta uku a nan dai ɗanka ko ɗanka bakwai wasa ba za su bijire a lokacin ya tsallake bai lalace ba Allah ya ce muke kawo shi ya wajen alƙantara ya tsallake gada bakwai din farko ladabi za a ba a ta ladabtar da shi ne a shekara ta bakwai din farko yi kaza bar kaza ba da ta cewa yaro ne yaro zai danna tsawo hannun hagu ya danna a cikin kwano sai a ce kyale ga yaro ne a ba daidai ba ne a baki na da cewa ya musamman yaran yanzu yan shekara uku kan biya waye sun yi digiri a harkoki da yawa ina gaya ba yan shekara biyar kwaye sun yi digiri na biyu ya tafi bakwai kuwa PhD da PhD PhD da ke da kiyaye saboda haka kaga bakwai ta farko kai man ladabi sannan bakwai ta biyu zai zama wato kana ka yi wasa da shi kai wasa da shi ko kuma wasu kawo sai kai wasa da shi a bakwai ta farko a bakwai ta biyu ka ladabtar da shi a bakwai ta uku kuma ya zama abokinka shi ne in za ka tafi sauran aure ma ka jaji ka tafi za ka je karatu ka bi ka bi wurin sana'arka ka koyi duk abin da kake yi ya gani idan ya zamto kai a matsayin ka na uba kai na jin nauyin san ke zo gurin da kake zama ko sana'a ka to wallahi ba abun kirki yake yi ba duk wanda yake shayi san ke zo gurin sana'a ka ko gurin zaman ka ya iya zuwa ya zauna ba wai ya zama zauna da su ba ya iya zama na minti goma sha biyar kawai wallahi ba abun kirki yake yi ba kallon mata kike zaman makokin da ba gawa ake ina gaya ba ko kuma kar da ake rabawa da an zo kawai za a raba a shirin na a jama ana kaza ana hira ɗan siyasa amma gurin da kake zama za ka iya jan ɗanka gurin sana'arka za ka iya kai shi to gurin ne da kiri na eh lalatacce ne kwarai kuwa eh wai da da yake lalatacce ba zai samu ya kai shi gurin rashin kirkin ba haka Allah ga mutum ɗan duniya ya bu yayin mutane ya lalata su amma in dai aure zai zo shi ya ɗan islamiyya ne wata lafiyayya da ba yanzu ya yi da cewa abubuwan da ya ji rashin kirki ne yanzu wata yake so musulma cin mumi za ta yi ƙani tare ita ce su haka yake shi ma ba zai so ya ya kai ɗan nasa ba saboda haka wannan shi ne sai na wuri ya ce kar mu taimaka wa kenan wajen wato ƙara lalacewar ɗan uwan Allah ya dace da mu sai Allah ya ce
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم
Allah yake ma yujadilu bi ayati llahi illa alladhina kafaru idan Allah ya ji azali yake wa zani fajlidu kullu wahidin minhum wa bi ajalla wala tankihu ma naka aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf aw liman alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum duwana na ayatin shar'iyya to idan kan jayayya da irin wannan umarni ko hani da Allah ya yi to ko shakka babu kana yin alamu kafirai kuma Allah ya ce babu masu jayayya da ayoyin Allah an ba kafirai ba sannan akwai al'ayati al-kauniyya kuma shine wai ayoyin da suke nuna cewa Allah ya halitta komai inna fi khalqi samawati wal ardi la ayatin li ulil albab inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri bil bahri duk wa'annan abu ana magana ne akan al-ayatul kauniyya Allah yana bayani akan halittun da na sama da kaza da kuma halittun mutane sai Allah madaukakin sarki yace wala ya gururuka da kalluruhum bil bilad kai ko wanda a cikin garuruwa kada ya rutsar da kai shine yawo da suke yi a kumbu ko kuma duniyar wata da suke zuwa ko kuma daga wannan gari zuwa wata kasa da ko kuma a cikin jirgin ruwa daga wannan gabar zuwa wata duk kada ya rutsar da kai kamar yadda Allah ya faɗa da cikin zuwa da Ali Imran la yagurannaka taqazzubul ladina kafaru bil bilad sai ce mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wabisan yayi wanda abin da kaga an kyale suna kai su je duniyar wata su dawo su tafi daga wannan kasa zuwa wannan kasa sai Allah yake mata'un kalilu dan jin daɗi ne kan kai sun ba awa ga annan rayuwar su gaba ɗaya jin daɗin su na lahira aka ba su da sun je kiyama kuwa ko kuma su ita ce wutar jahannama wabisan yayi duk da mutum fada idan ta zanto ita ce wutar jahannama a suratul luqman Allah yake numata'un kalilan thumma nasaruhum ila azabil jahim za mu dan yadda su daɗi kankan sannan kuma mu kunta da musu zuwa ga azaba wacce take mai kauri to sai Allah yake ka tabar saboda mu kawo mu ne kafin su mutanen annabi Nuhu ma sun karyata wal ahzabu da rundunonin da suka zo din ba'di bayan su mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Hudu mutanen annabi Salihu duk bayan annabi Nuhu suka zo Allah ya ba mu misalin yadda ya halakar da mutanen annabi Nuhu ma kan Allah ya turo da tubana ruwan tubana sun gaba da kasa وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر حتى الليل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كنا من فيها من كل زوجين اثنين لأن يسيروا ruwan tubana mace ta kunna gurasa yan dai yana ci amma ta karkashin wuta sai ta ga ruwa na burbulowa eh ta cikin wutar ruwa zai burbulo haka Allah ya mutu ballantana za a kuma inda ba wutar ba ta cikin wuta tsakiyar cikin ta da yura ga wutar na ci tana da barbala ruwa na kulkulowa ta cikin ta haka ake yi sama da kasa Allah ya ce ruwan ya ce gaba daya da su to shine ruwan tufa shi ne Allah madaukakin sarki yace wal azabu min ba'di shine zarundunan da suka go bayan su shine misalin da na bayan wa amma kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhu ko da al'umma ta kullu niyya shine alhamdu man amma bi hadaratin ko wa ba amila ko kuma ba nan ya amalha bi sayyi'atin ba nan ya amalha to shine ko wata al'umma ta yi niyya bi rasulihim li yaqulu ta yi niyya ta kama manzon da aka turo mata Allah ya ga mana suratul anfal wa idh yaqulu bika alladhina kafaru li yusbiduka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ko sai ke ne wa yaquluna wa yaquluna wallahu khairul makirin kacin lokacin da suka rika shirya ba makirci na cewa ko dai su daure ka ko su kashe ka ko a kore ka daga garin gaba daya Allah yake wa yankuruna suna da makirci wa yankuruna Allah yana warware makircin da suke wallahi sai da makirci to wannan dabi'a ce duk annabi da aka aiko sai sun yi masa wannan barazana wasu Allah ya ba su dama su kashe annabawa kamar annabi ya haya da annabawa da suka zo kamar da ibnu kafir ya faɗa a rana ɗaya zuwa arba'in da wani abu duk suka kashe su ba su annabi ya haya ko yanka shi ya tsara ruwa kai ma wata karo ta ce wani cewa in dai kana so na in dan dawa ya cewa in dai kana so na to kan wancan annabi bai wa'azin can kan bai wa'azin can shine da rai gida shine yasa aka yanka annabi ya to kaga wayannan duk aikin su ne to shine da ya kudu wata Allah ya ba shi dama yana da dai ya girma ba azabar su domin babu mafi girman azaba ranar alkiyama irin wanda ya kashe annabi ko wanda annabi ya kashe idan annabi ne ya kashe mutum to azaba ta tafi girma annabi aka kashe idan kuma shi ya kashe annabi azaban sa ta fi girma shi ba sai Allah ya ce wajahadu bil batil suna yin mutu bil batil bil qarna suna jayayya dan za ga abun da yake mutu akan kariya ya san kariya yake yiri hudubi al haqqa dan su buke gaskiya da wannan kariya su buke ta ba akan su ba Allah yake jira da su wa kullun akasna bi dambi kowanne an kama shi da zunubin sa kaga Allah ya ba mu labari yace wasu yayi biyar da su wasu yayi kaza wasu yayi kaza duka fa kai baka da aika ya ya kuma ga ta kasance sai Allah yake
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار Allah yake wa kazalika kamar haka ne hakka kalimatu rabbika wato lalle azabar ubangiji ka take tabbata shine kalimatu rabbika la amla anna jahannama lil jinnati wa nas ajma'in to kalimatu rabbika mun ja bana a baya shine kalimatu azab al azab kenan cewa azaba za ta tabbata ta ubangiji ka take tabbata alal ladina kafaru ga wanda suka kafirta annahum ashabun nar na cewa lalle su yan wuta ne sai Allah yake
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
Allah madaukakin sarki yace alladina yahmiluna al-arsha sune waɗanda suke rike da al-arshi wa man hawlahu da wanda suke gefan sa gefan al-arshi su ba rike suke da al-arshi ba sauran malaiku kenan sai Allah yake yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi ta hanyar gode wa ubangiji wa yu'minuna bihi sannan suna imani da shi wa yastaghfiruna lil ladina amanu sannan suna nema wa waɗanda suke yi imani gafara addu'a sai daga cikin ayyukan mala'iku kuma wanda suke imani mala'iku na nema musu gaba suna cewa rabbana ya ubangiji mu wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma lallai kai wannan shi kowane abu wajen rahama da kuma sani cewa rahama ka tayi da komai sannan ka san da komai na yalla yake babbin lil ladina tabu sai su rika cewa ya ubangiji ka karɓi tuban waɗanda suka- suka tuba kun ji sharadin tuban waɗanda suka tuba ba wanda ba su tuba ba me laifi ya tuba da shi ake kaga duk da wani aiki na nema wato masu tuba gafara ina ga mu din ba da aula dan uwanka ya ji wani a wato hali mara kyau ya zo yana tuba kuma kai sai ya ji wato neman gafara to Allah ya karbi tubansa din ba da aula in dai ba da wanda ba jinsin ba ba za su nema mana gafara domin ba da aula mu nema wa jinsin mu gafara sai Allah bar hujjin sarki ce wa jama'u sabila sannan kuma suka ba hanyar ka sharadi biyu na farko suna tuba ba wanda za su zo mutum ya je ya ce ai Allah a gafiru sabbi ko ka ko gafiru sabbi ko gafiru sabbi zai tsaya iya nan ba zai ƙara ba ai Allah ga goro da yin da ya tafiya illa wakala take baka san yaushe za ka fito ba shi ne matsalar ba a so mutum ya sami al-israr ala zambi dogewa akan zunubi duk dan danjarsa ba a so to shi ne Allah bar hukuncin sarki yake wasu ma azabar jahim za su rika cewa ya ubangiji ka tsare su daga azabar wutar jahim nan alladina ya'maluna al-arsha mun biya a wani gurin wa ya'malu arsha rabbika wa qawm yawma idin samaniya tambaya wannan tambayar zai cewa Allah ya yi wa yahmilu arsha rabbika su wai da malaiku da suke rike da al'arshi ranar kiyama ne suke rike da al'arshi ko ko dindindin suke rike da shi aya da cewa wa yahmilu arsha rabbika wa qawmi yawma idin samaniya yawma idin yani yawma kiyama ko yawma idin samaniya ko akwai wani dalili da yake nuna cewa iya ranar kiyama ne mala'iku suke rike da al'arshi ko kuwa shine tambaya ta zuwa sati mai zuwa sarki ce wato wa qiyam yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi abin da tasbihi yake nufi shine tabbatarwa Allah dukkan kamala duka ko kuma ce abuwa dorewa Allah madaukakin sarki duk dukkan da waya shi da zaka ji duk inda aka zuwa kace ai shi Allah yana da sai ce subhana wa qala takada Allah wa la sai ce subhana sai kore idan tasbihi subhana Allah abin da yake nufi kana korewa Allah duk wanda ba ta dace da shi ba Abdallah kuma shi ne tabbatar masa sifar da ta dace da shi ta kamala shi da daga salatin annabi da istighfari ba abin da yake kuma tasbihi subhanallahi wa bihamdi idan mutum ya dau wannan salon guda uku a rayuwarsa salati annabi musamman salati annabi na ranar juma'a komai duk abin da kake ka hakura ko ba salati annabi daga kullu daga daren juma'a har zuwa faduwar rana wanda ya goge ya sanya ake iya zuwa gurin ubangiji da wuri wannan salon yake dauka wannan salon yake dauka daga ranar juma'a da dare rana ta ba har zuwa wa ranar alhamis kai daga faduwar ranar alhamis har zuwa ranar juma'a rana ta ba duk wanda ya gane ya ake so a yi talata annabi ne gaba ɗaya ko masalan ka kawai talata annabi sai dai a juma'a za ka iya wani da zarar 15 minutes ya rage alfijir ya kullo shi kuma sai kowa istighfari daga nan kana yana karewa ka ci gaba da talata annabi bayan Allah ka gwada ka gani ya zanto wannan salon ka dauke shi a rayuwar ka za ka abubuwan ka na tafiya daidai komai ai kamar lokacin kiran sallah ne wanda yake karatun Qur'ani dai kai ne an fi kiran sallah na da ba an kuma a cikin zikiri ai ba a sama da Qur'ani ko akwai inna la amil zanna dhikra wa inna lahu wa haka komai da mahallin sa ne kulli ma wato a zarfu zaman ne da ma zarfu makan komai ana so ka gane yaya ake yi idan mutum bai sai ake amsa jarabawa jam jam ba sai sai ya raba zuwa amma ya samu kwararru suka iya barga yadda ake sai ya zama ɗaya ya ji ko ba haka bane to haka ji ma addu'a in baka gane ya ake tasbihi da addu'o'i ba sai ka ce ka dade kana yi shi ne magana wai in baka yi wa da ta koyi ba sai yaje ka haka ne saboda haka ko da yaje kowanne guri akwai abin da ya kamata kai bawo Allah ka rike daren juma'a da ranar juma'a zuwa faduwar rana ka karbe wa zalika salati annabi na'am shi da shi idan dogo za ka yi ibrahimiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala dama shi Allah babu ranka da jirgin kamar so ake ka irga ba saurin da kake wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid daga cikin jibogin wato ibrahimiyya suna nan kamar da mahala ibnu kayyim ya kawo a kilawul afham bis salati wa salam ala khairil anam in kuma gajere zaka yi allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad an fahimta da kyau ko idan karatu ka je ji ana cewa kana rasulun na kace sallallahu alaihi wasallam kai ma kai ana cewa ai annabi ya ce sai kace sallallahu alaihi wasallam shi ma salati wanda ya tafi karatu daren juma'a rana alhamis kaga duk hadisin da za a bi sai kai salati ba ta kaba malamin shi kadai ne sai ana ja kai ma kai in ba haka ba zai kwaje ladan duka ya koya muku karatu kuma ya tafi da ladan ladan salati annabi duk kuna zaune an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka wannan yana da kyau mu kiyaye bayan Allah mu kiyaye su sai ana samun garaba ta mai yawa wannan sanan ka kiyaye kowane guri wallahi wanda yake karatun Qur'ani idan ka dau wannan sanan ya kai ka waje yin hada kai misali akwai mai wayo wanda in yaje maka sai ya dawa biye sallah ya huta sabani ko ba ka bane wanda za su zo cewa ai sallah ta fula da an kaje ta fula ta kula da a maka wuce ce a dawa biya ji ai sai ka ji domin dawa bi duk dawa bi sai an masalla bi waye ke nan duk da an ce su dawa bin lissafawa a jiko amma ai an ce wani ya ce mun ana yi wai ba a dawa bi sai dai a zama da shi ai shi ma dawa bi kai sai ka je cikin kaba kai dawa bi ai wannan na saman ba da aka ce ba a zuwa cikin kaba yanzu sai dai arabi shi ma dawa bi da matsayin da kaje kai a ya fi lada ma ke ya fi nisa kawai ni zai to me kaje ina mamaki kai da kaje maka me kaje ya da kaje kuma iya wahalar da ka iya ladan ka to da ya kamata mu yi wannan da kyau ina ga za mu tsaya akan wannan aya domin lokacin da suka bani ya wuce abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan su da muka kuskure Allah ya ji mana amin ma haka na'am يمكن يتجاوز التنبيه بالاستيكيك بالثورة تنبيه سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه shi kuma amma dai bayan Allah ina ƙara nana gawa daga juma'a a daina wasa da talata wallahi a daina na'am muna roƙon Allah da sunan akwai lakta da mana awar zai gabatar gobe za a gabatar a nan kai da wasu malamai da za su zo a wannan masallaci a nan masallaci ne ko to a wannan masallaci ne albarka za a yi ta akan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala za a gabatar da lakta mana awar zai gabatar wanda malam Musa dan kwano shi zai lakta sannan akwai mala na sarawi zai yi tare da kuma sauran malamai da za su halarta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba da ikon yi lafiya ya sa kuma amfana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya bawan Allah nan da muka yi muka ce kwanaki da suka kudin da a yan aiki ya yi muka bayani ke cewa an yi rayuwa aiki ko muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa an yi asa'a Allah madaukakin iya za a yi kenan dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba mu lafiya dole mu da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu akwai ruwa Allah da ya turo ta takarda shi ma yanzu yana da dukkan yan uwa su tashi a cikin addu'o'in su na alkhairi cewa da Allah yana roƙon a roƙa wanda Allah ya sa a mai da shi gurin aikinsa ko muna roƙon Allah da sunan ya tsayawa da tsohon da madaukaka Allah madaukakin sarki ya sa a mai da kai gurin aikinsa idan kuma ba za ka koma ba Allah ya sa za su mutu a cikin muna roƙon Allah da sunan kyawawa duk wanda suke neman sana'a da aiki Allah ya roƙa cikin sarki ka bar muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa cikin dukkan madaukaka kun da rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yarda mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa malaman mu da iyayen mu da sarga mu gidan gaskiya Allah ka fitar da gafara kafirai kuma Allah madaukakin sarki ka kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da cikin madaukaka waɗanda suka sa aure a gaban mutum da aure ko a gaban Allah ka fi ganin aure waɗanda suka yi yin sana'a suka dogara da bayan yake Allah ka gano mana Allah ka dawo da su hanyar madidiyya muna roƙon Allah da sunayen da dawa da tsohon da madaukaka Allah ka fi sun yi gaban mutu a gaban mutum ne muna roƙon Allah da sunayen da dawa Allah kada ka bar mu da zaɓin samu ka ka ba mu da gaban mutum ne اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين